الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da da ashirin uku, wato wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon wa idibtala aya ta 124 da Allah ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa zukur, Ya Muhammad, wa zukur ka ambata wa al'ummarka idibtala ibrahima rabbuhu yayin da ubangijin annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam ubangijin annabi ibrahima ibtala ibrahim ya jarrabi bawansa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wato ka ambata wa al'ummarka lokacin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jarrabi bawansa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wato a nan kaga an yi taƙaddimul mafu'uli alal fa'il wanda wannan a ɓangaren abin da ya shafi na hau ya halitta wa sha'a na hau khafa rabbahu umar wa shadda na hau zana nauruhu shajar kamar yadda ƙarshen babe na fa'ili al'imam ibn malik allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya kawo a cikin littafinsa alfiya ya ce to ka ambata wa al'ummarka yayin da ubangijin annabi ibrahim ikhtabara ibrahima ya jarraba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa fi ƙira'atin ibrahama wato a cikin wata ƙira'a ita ce ƙira'ar abdullahi ibn amir ashami da riwayan hisham allah ta'ala ya ji kansu da rahama wato an karanta wa idibtala ibrahama rabbuhu bi kalimatin wato akwai gurare 33 a cikin alkur'ani wanda hisham ana abdullahi bin amir ashami wato ya karanta waɗannan guraren dukkaninsu da ibraham wanda a cikin suratul baqara muna da kai guri goma sha biyar a cikin suratul nisa'i muna da kai guri guda uku a cikin suratul an'am guri ɗaya a cikin suratul ibrahim guri ɗaya a cikin suratul nahali guri biyu a cikin suratul maryam guri uku a cikin suratul ankabut guri daya a cikin suratul shura guri daya a cikin suratul zariyati guri daya a cikin suratul najmi guri daya a cikin suratul hadid guri daya a cikin suratul mumtahana guri daya to za mu ga cewa kusan guri 33 wanda hisham ana abdullahi bin amir wato ya karanta ibrahim a waɗannan guraren وفيها وفي نفس النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا وما آخر الأنعام حرفا براءة أخيرا وتحت الرأد حرف تنزل وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في الأنكبوت منزلة وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في الامتحان الأول سيكم يتشوى وجهان فيه لابن ذكوان هاهنا wa wattakhidhu bil fatihi amma wa awghala kamar yadda Abdullahi al-Imam Shatibi Allah ta'ala ji kansa da rahama ya kawo a cikin littafin sa Shatibiya wato gurare 33 nan cikin rubu na wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin muna da kai guri 11 a nan ma a cikin sumuni na biyu cikin tilkar rusulu wa izkala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta muna da guri huda na a sumunin guda ɗaya idan ka karanta cikin suratu an-nisa akwai gurare guda uku idan ka cire ibrahima na farko na biyu to daga farkon ƙarshen suratu an-nisa idan ka ɗago za ka yi sama ibrahim guda uku za ka ɗauka nan wata khazallahu ibrahima khalila nan yana karanta ibrahama ومن أسلم ومن أسلم دين من أسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا إن أوحينا لك ما إلى وأن أوحينا إلى إبراهيم nan kenan sai kuma cikin suratul an'am suratul an'am duk ibrahima ta suratul an'am kawai ta karshe kaɗai za ka ɗauka amma sauran duka yana wafaƙa jumhur dinan qayyiman millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin cikin suratul ra'di babu amma cikin suratul ibrahim wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadha hadal balada aminan nan hada balada yake hadal balada aminan can kenan saboda makiya ce nan kuma daniya ce wa idh qala ibrahimu yake karanta a cikin suratul nahl akwai gurare guda biyu sumuni na karshe shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima sannan kuma inna ibrahima kana ummatan kanat lillahi hanifa sai kuma guri guda uku cikin suratu maryam wadhkur fil kitabi ibrahim qala arajibun anta an alihati ya ibrahim wa min zurati da islam wa ibrahima to waɗannan guraren guda uku yana karanta su da ibrahama sai kuma cikin suratul ankabut na ƙarshe ba na farko ba shine ba wa ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu ba walamma an ja'at rusuluna ibrahima walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra wannan ita ce yake karanta suratu shura guri daya shar'a lakum min ad-dini anan suratu zariyat guri daya hal ataka hadithu dhaifi suratu najmi guri daya wa ibrahima alladhi wafa suratu al-hadid guri daya wa laqad arsalna wa ibrahima wa ja'alna bi suratu al-mumtahana guri na farko to waɗannan sune gurare 33 wanda shi wato Hisham an Abdullah ibn Amir ash-Shami yake karanta Ibrahim yake karanta shi da ibrahim alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to shine anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabi bawansa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu bi kalimatin da waɗansu kalmomi bi awamira wa nawahin da waɗansu umarnannuka wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallama wa nawahin da hane-hane wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hani bawansa annabi Ibrahim kallafahu biha Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗora wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu wannan doka, ƙila waɗansu daga cikin malamai suka ce hiya manasikul hajji, wato abubuwan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim da su shine su ne ibadar hajji. Ibadar hajji ita ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarrabi annabi Ibrahim da ita abin da ya shafi dawafi sa'ayi tsayuwar arfa da sauransu wannan su ne manasikul hajji waƙila almadmadatu wal istinshaqu was siwaku wa qassu sharib wa farqur ra'si wa qalmul azfar wa natful ibt wa halqul ana wal khitan waɗansu daga cikin malamai ku suka ce abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya jarraba annabi Ibrahim da su shine kurkurar baki da shaƙa ruwa a hanci da asuwaki da girbcewa gashin baki da cajewa kai da yankewa farce da askewa gashin hammata da askewa gashin gaba da sallatu walistin ja'u da kuma kamar ruwa wannan shine abin da hadithin na na Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sahihu Muslim ya tabbatar da shi fa atammahunna annabi Ibrahim alaihi salatu wassalamu ya cika su addahunna tammatin wato annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya bayar da waɗannan abubuwan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi da su ya bayar da su cikakku kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratun najmi wa ibrahim alladhi waffa qala ta'ala lahu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bayan ya aikata waɗannan abubuwan da Allah ta'ala ya jarrabe shi da su ya aikata su kamar yadda Allah ta'ala yake so sai Allah ta'ala ce da shi inni ja'iluka imaman linnas ya ce ibrahim haƙiƙa ni zan sanya ka ka zamanto jagaba ka zamanto limami ga mutane ai ƙudwatan fiddin zan sanya ka ka zamanto abin yin koyi da kai a cikin addini na musulunci duk wanda zai biyo bayanka daga cikin bayan Allah waɗanda suke nagari zai zamanto za su yi koyi da kai ne a cikin wannan addini na musulunci inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa kina to Allah ta'ala ya ce wa annabi ibrahim zan sanya ka ka zamanto wato abin yin koyi ne da kai a cikin addini na musulunci Bala, annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce wa min zurriyati ma'ana waje al'a'immatan min zurriyati ya Ubangiji ka sanya shugabanni waɗanda za a yi koyi da su a cikin aiki na alkhairi min zurriyati daga cikin zurriyata daga cikin ‘ya'yana Allah ka bani ‘ya'ya na gari da jikoki na gari wanda za su zamanto mafatih ne lil khair wato kilallika ne waɗanda suke buɗewa alkhairi ba kilallika ba ne waɗanda ake buɗewa sharri da su ƙala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam a hadibil imama wato alƙawari na na bayar da limanci na bayar da shugabanci la yanalu zalimina baya samun azzalimai alkafirina minhum kafirai daga cikinsu wato wanda zan sanya ya zamanto shugaba na musulmi wanda ake yin koyi da shi ga akan abin da ya shafi aiki na alkhairi ba zan damka wa azzalumai ba su wannan ba za a yi koyi da su ba akan aiki na alkhairi to amma a nan malamai sun kai sun kawo akan tafsirin wannan la yanalu ahadi zalimina kamar yadda al-imam ibn kathir Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato cikin tafsir ɗinsa ya kawo huskoki wanda wato malaman shugaba na tafsir na malaman tafsiri na duk duniya ibn jarir tabari wato ya tattauna akai shi ma waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ana nufin alahira alahira duk wani azzalimi a nan duniya in ya zama shugaba ya zama wanda ake bi ya zama mai kama karya to a lahira bai isa ya zamanto wannan ba amma a lahira duk wanda kaga shugaba ne an bi shi to mutumin kirki ne bawan Allah ne na gari to don haka waɗansu daga cikin malamai suka ce ayan nan tana magana akan alahira ba wai a nan duniya ba saboda a nan duniya an samu shugabanni azzalumai wanda sun yi kama karya to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a nan duniya ake nufi duk wani wanda kaga ana yin koyi da shi cikin aiki na alkhairi to mutumin kirki ne mutumin banza shi baya aikin na alkhairi ma ballantana a yi koyi da shi na'am dalla ala annahu to wannan yayi nuni akan cewa yanalu yanalu ghairal zalimina wato alƙawli na ubangiji subhanahu wata'ala na bayar da limanci zai samu wani azzalumai yanalu ghairal zalimi na'am
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa zukur ka ambata wa al'ummarka idja'alnal baita yayin da muka sanya ɗaki na Allah yayin da muka sanya Ka'aba ta zamanto matsabatan linnasi makoma ce ta mutane marji'an makoma ce wanda ya tsubu na ilaihi mutane suke komawa zuwa ga wannan ka'aba ɗin min kulli janibin daga dukkan sassa na duniya da kowane sassa na duniya idan mutum zai yi ibadar hajji sai ya tafi can wa amnan sannan ko muka sanya ɗaki na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zamanto guri ne wanda yake na aminci ma'amanan lahum ma'aminta ce ga mutane min zulmi na zalunci wal igharatil waqi'a da hare-hare waɗanda suke afkuwa fi ghairihi a cikin wani ka'aba kanar rajulu yalqa qatila abihi wato mutum ya kasance yana haɗuwa da wanda ya kashe mahaifinsa amma fala yuhayyijuhu baya tayar mai da wannan rikici din a wannan guri ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane wattakhidhu musallan wato ku riƙi gurin yin sallah min makami ibrahima a wajen makamu ibrahim huwa alhajaru alladhi qama alaihi wato shine dutse wanda annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya tsaya a kan shi inda bina'il baiti lokacin da yake gina daki na ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana wa takhidhu musallan makana salatin wato ku riƙi guri na sallah bi an tusallu khalfahu ku yi sallah a bayan makamu ibrahim raka'atai tawafi raka'o'i guda biyu na tawafi bayan mutum ya yi tawafi to akwai raka'o'i guda biyu wanda ake na tawafi wanda annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu wato ya tsaya akan wannan dutse inda ake yin kenan wa fi qira'atin a cikin wata qira'a bi fatihil kha'i khabarun wato da yi wa haƙarami mai ruwa wasali sama sai ya zamanto labari ne ba umarni ba ne kuma wannan ita ma ƙira'a ce wanda take mutawatira ita ce ƙira'an nafi almadani ita ce ƙira'ar abdullahi ibn amir ashami a cikin ƙura'u saba'a ƙura'u guda biyar suna karanta wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ƙura'u guda biyu suna karanta wattakhadhu min maqami ibrahim musalla ko warshu wattakhadhu ne muke karanta ko yawwala وواتخذوا وواتخذوا بالفتح أما وأوغلا حكى الإمام الشاطبي دين فدا ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا وواتخذوا بالفتح أما وأوغلا يولا sai ya manto labari ne ma'ana wattakhadhu ayyuhan nasu wato wattakhadhu min makami ibrahima to ayyuha sai ya zamanto ayin nasu wattakhadhu mutane sai suka riki musallan gurin yin sallah min maqami ibrahima anan maqamu ibrahim shine dutsi wanda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya tsaya a kan shi wato lokacin da yake gina ɗaki na ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa ahidina ila ibrahim wato sai muka yi umarni zuwa ga bawanmu annabi ibrahim wa isma'ila da yaron shi annabi isma'il amarnahuma muka umarce su an tahira baiti ubangiji subhanahu wata'ala ce muka umarce su nace da su bi an tahira baiti wato ku tsarkake ɗaki na minal autsani daga gumaka liɗa'ifina saboda baƙi waɗanda suke zauwa maka saboda yin ɗawafi wal'akifina da kuma waɗanda suke mazauna maka su ne ‘yan garin maka almuƙimi na fihi waɗanda suke zama a cikin maka warruka'i sujudi sannan kuma saboda waɗanda za su dinga yin ruku'u da sujada a cikin wannan ɗaki din jam'u raki'in wa sajidin arruka jam'i ne na arraki' as-sujud jam'i ne na as-sajid ayil musallina wato saboda waɗanda suke masallata ta farilla da tunafila a cikin wannan masallaci na'am وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير نعم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wadkurka ambata wa al'ummarka idkala Ibrahim, yayin da annabi Ibrahim sallallahu Alaihi wasallama ya ce, rabbi ja'ala hadhal hadha baladin rabbi ya ubangiji ij- lafiya kalau ij'ala hadhal makan ka sanya wannan bigire ya zamanto baladan aminan gari ne wanda yake amintacce za amnin gari ne wanda yake ma'abocin aminci wa qad ajaba Allahu du'aahu haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'a ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam faja'alahu haraman ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya gari na maka ya zamanto harami ne wanda ko ina daga ko ina ana zawa saboda bautar ubangiji tabaraka wa ta'ala nan wanda la yusfaku fihi damu insanin ba a zubar da jini na bil'adama a wannan harami na ubangiji ta'ala wala yuzlamu fihi ahadun sannan kuma ba a cin zalin wani daga cikin bayin Allah a cikin wannan harami wala yusadu saiduhu sannan kuma ba a kama naman farauta wanda aka ganshi a cikin harami ana kyale shi shi ma wato ya fantama wala yuhtala khalahu sannan kuma hakanan ba a cire ciyawarsa ba a figar ciyawar da ta fito a cikin harami ubangiji subhanahu wa ta'ala annabi ibrahim ya ci gaba da addu'a ya ce warzuk ahlahu min thamarat ya ubangiji ka arzuta ma'abuta wannan gari na maka ka arzuta su min thamarati daga ɗiyan itatuwa ka arzuta su da albarkar ɗiyan itatuwa wa qad fa'ala haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aikata wato abin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya roƙe shi bi naqali ta'ifi min ash-sham ilayhi ta hanyar ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ciccibo ta'if ta'if wato guri ne wanda yake mai tsatse mai albarka da a sham yake guri ne wanda duk abin da aka shibka to zai fito yayi wato jigawa ce mai kyau ƙasa ce wanda take mai kyau to kafin annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu ya roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala to wannan ɗa'if ɗin a wannan lokacin yana can sham to amma da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ɗaga hannu ya gaya wa allah ya ce ka arzuta waɗanda suke wannan gari ɗiyan itatuwa albarkar ɗiyan itatuwa allah ta'ala ce wa mala'ika jibrilu ya ce ƙasan nan ta can sham ka je ka tattaro ta ga baki ɗaya ka kata ka zuba ta a kusan ka'aba an gane ko bi na ƙali ɓa'if wato da cirowa ɓa'if kakkaɓo ta ga baki ɗaya wanda da minar shami daga sham ilaihi zuwa kusan ka'aba a kawo ta nan ɓa'if inda take a yanzu ya zamanto guri ne wanda yake mai albarka guri ne wanda duk ɗiyan itatuwa idan aka shuka Allah ta'ala yana tayar da su da wuri sannan kuma ana cin ribar su da wuri-wuri wa kana aqfara la zar'a fihi wala ma'a wato kafin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya roƙi ubangiji tabaraka wa ta'ala makka da guri ne wanda yake haƙo shuka ba ta hutowa a nan idan aka yi shuka irin yadda a nan a haƙo idan kana da hoge sai ka daje mishi da shuka sannan za ka samu da kyat wani ya tsira to a wancan lokacin maka haka ce lazar a fihi shuka ba ta hutowa a gurin idan aka shuka wala ma a sannan kuma babu ruwa guri ne wanda yake tsandauri babu ruwa ya ce man amana minhum billahi wal yawmil akhir ma'ana warzuk man amana minhum ka arzuta dukkan waɗanda suka ba da gaskiya daga cikinsu billahi da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe badalun min ahlihi wato badali ne na warzuk alahu ma'ana warzuk man amana minhum billahi wal yawmil akhir ka arzuta waɗanda suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe daga cikin waɗanda suke zaune a wannan ka'aba a wannan makar wa khassahum bid du'a ilahum wato annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya keɓanci wato bayin Allah na gari waɗanda suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe musu wannan addu'a ta gari ba don komai ba muwafaqatan liqaulihi saboda dacewa da fadar Allah ta'ala da yace ahadi la yanalu zalimina wato alƙawalina na bayar da limanci baya samun azzalimai to dan haka shi ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace to ya ubangiji ka rufa wa bayinka waɗanda suke muminai waɗanda suka yi imani da kai asiri ka arzuta ka arzuta su abinda suke bukata a nan Ka'aba qala ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa arzuku man kafara, ya ce ba wai ba wanda ya imani da ni ya ce har ma wanda ya butulce min zan arzuta shi wannan yake nuni akan cewa arziki na duniya dauɗa ne Mm. saboda kaga limanci Allah ta'ala ce ba zan baiwa azzalumai ba amma anan ya ce wa arzuku man kafara hal ma wanda ya butulce mu din hal ma wanda ya butulce mun din zan arzuta shi fa umatti'uhu qalilan in jiyar da shi dadi fi dunya a wannan gida na duniya bir rizqi da bashi abin da yake so din na arziki qalilan lokaci dan kadan bit tashdid fa umatti'uhu bit tashdid kenan wannan ita ce qira al-jumhur ita ce ƙira'ar nafiya almadani ita ce ƙira'ar abdullahi ibn kasir almaki ita ce ƙira'ar hamza ibn habib az-zayyat al-kufi ita ce ƙira'ar asim ibn abin najud al-kufi ita ce ƙira'ar ali ibn hamza al-kisai al-kufi ita ce ƙira'ar abu amr ibn al-ala al-basri waɗannan dukkanin suna karanta fa umatti'uhu qalilan wa takhfif ƙira'a kuma akwai fa'umti'uhu qalilan qala wa man kafara fa'umti'uhu qalilan shine wa takhfif kenan takhfif din shine wannan ta din za a mata wasali kasa ba ta shididi sai ya zama to kuma wannan munjaye da yake da ko wasali sama ya koma an daure shi fa'umti'uhu qalilan wannan ita ce kirala abdullahi ibn amir ash-shami daga cikin qurra'u saba shi kadai kadai ta da karanta fa'umti'uhu qalilan zan jiyar da shi dadi kadan muddata hayatihi iyakacin adadin rayuwar da aka yanka mai a wannan gida na duniya iyakacinta shine abin da zan jiyar da shi daɗi ɗin sun ma'aɗar ruhu ila azabin nar sannan kuma in buƙatar da shi aɗar ruhu ma'ana ulji'uhu in buƙatar da shi fil akhirati a lahira ila azabin nari zuwa azaba ta wuta wanda fala ya judu mahisan anaha ba zai samu ba makarkata ga barin faɗa wannan jahannam ɗin duk dabarar arni iyakacin ta yi ta a wannan gida na duniya amma idan ya tafi lahira ba shi ba dabara idan aka ce shiga jahannan ba wata hanyar da zai bi ba wata sababulwa da zai ya yi ta wani noke-noke ya laɓe a wani guri shiga zai wa bi isal masiru wato makoma ta munana hiya ita wannan makoma ta jahannam Allah ta'ala ya kare mu na'am وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa zukur wato ka ambata wa al'ummarka ya muhammad idh yarfau ibrahimul qawa'id yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake daga alqawa'id harsashi na gini na daki na Allah subhanahu wa ta'ala al'usasa wato sune harsashi awil judur ko kuma bangwaye na katanga an gane ku alqawa'id waɗansu daga cikin malamai sun fassara shi da al'usus shine fandasiyon in ka'aba waɗansu kuma daga cikin malamai sun fassara shi da wato katangin bangwayen ne annabi ibrahim ya ɗaga amma fandasiyon ɗin yana nan saboda ba shi bane na farko daga cikin waɗanda suka gina ka'aba shi bayan da yawa daga cikin mutane ne ma sun gina kafin bayan mala'ikai sun gina an samu waɗansu sun gina sannan shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya gina bayan waɗanda suka fara gina ka'aba su ne mala'ikai na Allah bayan su annabi Adam alaihi salatu wassalam bayan shi annabi Shutu sannan kuma annabi Ibrahim to shi yasa ya zamanto aka ce annabi Ibrahim ya daga katangin ne ba wai fandasiyan ɗin bane ya daga saboda shi fandasiyan dama akwai shi to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa fandasiyan ɗin ma annabi Ibrahim nashi ya tona nashi ya tona ba da kan nasu bai dora nashi ya tona sai ya dora kuma an gane da kyau wa iz yarfau ibrahimul qawaid wato ka tuna wa mutanen kama lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu yake daga fandasiyan wato minal baiti na daki na ubangiji wa isma'ilu tare da dan shi annabi isma'ilu alaihi salatu wassalam adafun ala ibrahim wato isma'il adafi ne ga baban shi annabi ibrahim akan annabi ibrahim kenan ya ni halin kasancewarsu suna masu cewa rabbana ya ubangiji taqabbal bina ana ka amshi wannan ginin namu minna daga gare mu innaka antas sami'u al'alim haƙiƙa kai ubangiji antas sami'u lil qawl kai ne mai ji ga addu'ar bayinka al'alimu sannan kuma kai ne masani bil fi'li da wannan aikin da muke yi na ginin ka'aba na'am ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا Mm.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم barakallahu fikum ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce rabbana ya ubangijinmu waja'alna musulmai ne laka annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il suka ce ya ubangijinmu ka sanya mu mu zamanto musulmai ne laka masu meka wuya a gare ka mun ni masu meka wuya laka saboda kai waja'al a ummatina sannan kuma ka sanya jama'a wanda take mai yawa min zurriyatina daga cikin zurriyarmu su zamanto muslima tallaka masu meka wuya a gare ka wa min littabi'id wato min din nan na muslima tallaka min zurriyatina din nan littabi'id ma'ana waja'al ba'da zurriyatina ka sanya shashe daga cikin zurriyarmu su zamanto su ma musulma tallaka masu meka wuya ne a gare ka ai mun na laka masu jayuwa ne ga yi maka biyayya wa atabihi to ya zo da wannan waje min zurriyatina ya zo da min din nan bai ce ba wa, wa, wa zurriyatana ummatan muslima tallaka ya zo da min litaqaddumi qawlihi saboda gabatuwar faɗar Allah ta'ala da yace la yanalu ahdiyaz zalimina wanda yake nuni akan cewa lalle a cikin ‘ya'yan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam za a samu waɗanda suke azzalumai. To shi ne annabi Ibrahim a nan ya ce, Ya Ubangiji ka sanya a samu waɗansu jama'a daga cikin zurriyarmu waɗanda za su zamanto masu meƙa wuya ne a gare ka. Wa arina manasikana, ya Ubangiji ka nuna mana guraren ibadarmu. arina ma'ana allimna ka sanar da mu manasikana shari'o'i na ibadarmu shari'a ibadatina wato shari'o'i na ibadarmu au hajjina ko kuma ka nuna mana ka sanar da mu shari'o'i na aikin hajjinmu dokoki na ibadarmu ta hajji wato ba alaina ya ubangiji ka amshi tubanmu innaka anta tawwabur rahim lalle kai haƙiƙa ubangiji kai ne at-tawwab mai amsar tuba ga bayansa waɗanda suka tuba zuwa gare shi ar-rahimu kuma ya ubangiji kai ne mai babbar rahama wanda kake jin an bayanka waɗanda suke muminai sa'alahu tauba wato annabi ibrahim da annabi isma'il alaihi salatu was alaihi salatu wassalam sun roki ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amshi tubansu ma ismatihi ma tare da cewa su din an kare su daga laifi ba dan komai ba tawadu'an saboda kaskantar da kai wa ta'aliman li dhurriyyatihima da kuma koya wa zurriyarsu su mai da lamarinsu zuwa ga Allah su tuba zuwa ga Allah saboda Allah ta'ala ya siffanta da cewa shi at-tawwabu ne sannan kuma ya siffanta da cewa shi ar-rahimu ne na'am ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Mm.
إنك أنت العزيز الحكيم ما شاء الله ربنا يا أبنججم وبعث رسولا منهم وبعث رسولا ka turo da manzo minhum daga cikin kawunan su fihim a cikin su waɗannan 'yan gidan nawa ai ahlil baiti wato 'yan gidan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sannan kuma min anfusihim wannan manzo ɗin ya zamanto ya fito ne daga cikin kawunansu wa qad ajaba Allahu du'aahu haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amsa addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta hanyar turowa farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafifici daga cikin annabawa ɗaya ɗan lintal wanda ya tulu ayatika wanda yake karanta ayoyinka na alkur'ani alaihim a gare su su waɗannan bayi naka wa yu'allimuhumul kitaba sannan kuma yake sanar da su littafin alkur'ani ayil qur'ana alkur'ani wal hikimata da kuma sunna tashi ai ma fihi min al-ahkam yake sanar da su abinda alqur'ani ya kunsa na hukunce hukunce abinda yake cikin alqur'ani na hukunce hukunce ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake sanar da su shi a sunnar shi kenan wa yuzakihim kuma yake tsarkake su mina shirki daga shirka innaka antal azizul hakim lalle kai ubangiji kai ne al-aziz ga garabadau al-aziz mabuwayin sarki al-ghalib wanda yake mai rinjaye akan al'amarin shi ba wani abin da yake cin nasara akan shi al-hakimu kuma gwani mai kyan hukunci cikin aikinsa baya dora komai face dai a gurin da ya dace da ya dora shi نعم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وبنجي تبارك وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي لا يرغب عن ملة إبراهيم ba wanda yake kyamar addinin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam fayatruka ha ya bar wannan addini na annabi Ibrahim ya yi watsi da ita illa man safiha nafsahu face dai wanda ya jahilci kanshi jahila annaha makhluqatul lillahi face dai wanda ya jahilci cewa haƙiƙa ransa fa halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda ya jibu alaiha ibadatahu ibadatuhu wanda bautawa ubangiji subhanahu wata'ala ya wajaba akan ita wannan redin aw istakhaffa biha ko kuma ya wulakantar da kan nashi wamta hana ha yayi watsi da ita ya mayar da ita ba komai ba amma dukkan wanda ya doki kanshi da daraja ya riƙi kanshi da mutunci ba zai wulakantar da addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ba saboda shine addini wanda allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da bayi su kasance a kan shi ubangiji ta'ala ce wa laqad istafainahu haƙiƙa mun zaɓi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ikhtarnahu mun zaɓe shi fi duniya a wannan gida na duniya bin risala da manzanci muka sa shi ɗaya daga cikin manzanninmu walhulla kuma ka bashi badadantaka ɗaya daga cikin khalil namu saboda su guda biyu ne waɗanda suka samu wannan mataki mai girma wa innahu lamina salihin fil akhirah wato haƙiƙa annabi ibrahim sallallahu alaihi wa sallam lalle yana ɗaya daga cikin bayin mu nagari a gida na ƙarshe ita ce lahira alladina lahumud darajatul ula wanda waɗanda darajoji waɗanda suke madaukaka ta tabbata suka tabbata tabbata a gare su.
Ƙwala lahu rabbuhu aslim, ƙwala aslamtu li rabbil alamin.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa zukur ka ambata wa al'ummar ka mana izkala lahu rabbuhu yayin da Ubangijin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce wa annabi Ibrahim ya ce da shi aslim ka meka wuya ga Ubangiji in lillahi ka jayu ga Ubangiji ta'ala wa akhlis lahu dinaka wato ka tsarkake addininka ga Allah ta'ala ka yi addininka don Allah ba don wani ba. Ƙala annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce aslamtu na meƙa wuya li rabbil alamina ga Ubangijin talikai. Wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.